to shi yasa na ce muku su sabon annabar su sun fahimci musulunci ko sun fahimci annabi alaihi salam farko wanda ya karanta harshen larabci ko harshe ya san abu a rubuce ba kasafai ake gane shi ba in a rubuce ka taddawo mafi abin da muke gani na sahabbai da suke ruwan al'ayyar a rubuce yake in annabar ce ika za a rubuce ka gani amma baka ji da kunnen ka ba ma'anar ji da kunne shine za ka iya gane mai ake so yanzu misali mutum ya zo zai nan sai na ce wuce mana na ce fice akwai bambanci to kai in a rubuce yake ba za ka gane ba bakinta za a yi ka gane sai dai ka je ka yi bulanda to su suka ji maganganun arsu da kunnansu suka san lahajar da ya amfani ta akan hau alaihissalatu shi ne na farko da nake so mu fara fahimta abu na biyu sun fahimci musulunci sun fahimci annabi alaihissalam su haila dan amur ya ce bai yadda da muhammadu rasulullahi ba sarasalawa shi ko suna ya rubuta annabi sai ce ya goge sai ce ba zai iya ba a nan gurin umarni aka ba shi yake aiki da umarnin to wannan kuma haka ya kamata a yi dama shi ake kiransa mura'atul adabi kiyaye ladabin zama da babba shi ya fi kaba umarninsa wanda baka kiyaye alfarmarsa ba ka kiyaye alfarman na gaba shi ya fi akan ya baka umarni kai ba tare ka kula alfarmarsa ba to shi sai na da wannan yayi mura'atul adabi aula min imtisalil awamiri amma da ya ce goge ya goge to bai nuna darajar annabi ba bai girmama shi ba amma da ya ce a a ni dai wannan kalmar nuna ba zai iya goge ta ba shi sa annabi sai ya ce to nuna min ni shi ma alayhi salamu sai ya ce wa inni rasulullahi wa in kazzabtumuni ni fa manzon Allah ne ko kun karyata ni ba goge ya kawai ya shigo sai da ya tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce idza ja'aka al-munafiquna ko qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ce me wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna nan kalmar wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna bai faɗe ta ba Allah sai da ya kare sai da yace إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ko haka muna buƙe ce mun ce da kama da Allah ne to in Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna kalma ta kai sai da Allah ya ce wallahu yashhadu innaka larasuluhu Allah ya yarda kai manzansa ne kuma ya yarda wa'ancan kariya suke sai da ya fara tabbatar da wannan risala san da ya kore abin da munafukai suke fara kun gane wannan ka ce idza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafukai suka za su ce mun yarda kai manzan Allah ne sun Allah ya ce eh haƙiƙa munafukai ƙarya suke kaga an kore manzancin kenan tunda an kora manzanci sai Allah sai ce wallahu ya shaɗu innaka la rasuluhu kuma wallahu ya shaɗu inna la munafiqina la kazibuna waccan kalmar da munafikai suka faɗa a baki suka faɗe ta amma ni na da kai manzon sai to shine mura'atul adabi aula min imtisalil awani to shi sai na Umar radiyallahu anhu da aka ce je ka maka tsakaninsa da Annabi alaihi babu almandahana ba irin almajirai masu almandahana su rufe shugabanninsu ba shi yasa zama furanka da ya ce masa a'a wannan aikin kawai so nake kai nasara in ka tura ni manufar da kake so ta yi ba za ta ci ba su manufar suke so ta tabbata kore in na je abin da ake so a cimma ba zai tabbata amma tun da burin da muke wani abin ya tabbata ne ina baka shawara tun da nan ne karɓar shawara ne amurkun shura bai nawa ina baka shawarar wani annabi sai duba iga wanan nan tabbas ya dace tun daga tafiyarsa a bani bulus sa'idi bin al'as ya karɓe shi ya bashi doki ya komai da kallo yana da yana da dangi yana da shiga to wannan haka kaga ba ba za ka soke shi a nan gurin ba masu almandana ba ne surar gabaki ɗaya komai tana mana fili ake sa zaman gaskiya suke kowanne kamar madubi yake a gurin dan uwansa ba da faruwa to shine ya faɗi wannan suraka an wani ce zai soke shi a nan zalunci zai to sai abinda ka ce zamani ya zo ana ta suka kaga nan gabaki ɗayan sahabban sun yi masa mubaya a alisan su dubu da ɗari hudu banda mutum ɗaya aljaddu ibn kai an ce wannan shi bayan raƙumin sai je makale haɗe da jikin raƙumin ce shi ba zai je saboda annabi alaihi salam aka ce shi ba shi kaɗai ne ya asara dan munafiki ne amma sauran suka je suka yi wannan aka samu to kaga da yace ga su ku tashi ku yi tahalluli ai ba tawaye suke ba fahimta suke cewa ruko da rukusa ya daura su akai shi kuma ya ruko da azima sai su ga maimakon shi ya bar su su sha wahala su ji sauki shi ya ɗauki wahala ce in dai ka tafi kan wahala mu ma da kai za mu yi tarayya ba za mu ka kai kaɗai ka sha ba sai dai ka sha tare da mu har ga wannan ba su da abin da za ka soke su a wannan fahimta ce ta addini wanda bai gane ba ne yake ku jajare sai ɗauka wani abu suka yi ma fahimci addini akwai ruksa akwai azima ba to sannan akwai inda annabi alaihissalam yake cewa iyyakum wal julus fi turqat ina jan kunnan ku akan zama bakin hanya sun ce masa mun yadda da sa suke ce malana min majalisina buddu mufa sai mun zauna sai ce da su in abaitu illal majalisa in kuka yi abin da ce kuka nace sai kun zauna to fara da riga hakkau ku ba ta farkin haƙƙinsa a nan za a ce sabai sun yi annabi alaihi salamu tawaye saboda lafazin da ya faɗa a lokacin da suka ji ba da azima ine su ba wa ne wanda yake ya nuna musu abu ne wato mustahabi saboda haka suka gaya masa su kuma su fito da 'yan baya cewa sun fahimci manufar annabi alaihi akan wannan tunda ba haramtawa yi ba inda haramci ne ce na haramta muku sun fahimci haramun ne ba wanda zai ja amma wanda ya zo a baya yanzu bai san yadda aka yi ba sai ya ɗauka kamar laifi suka yi annabi ya faɗa sun hiji alisa amma yadda ya fito da sigar magana ita ce wadda ba za su suka ce masa a'a sun ɗauka damun ba umarni ike bi azimacin ba saboda aka suka ba shi wannan shi kuce tun da ke ba azima ba ce sai ce to ga wata shawarar haɗin dariƙa haka ko ba ta barki haƙƙinsa raddu salami wal amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar shikenan aka samu haka kuma annabi alaihi salamu ba shi da lafiya aka zo wannan ya faɗa ne faɗa sai ya ce da su ku kamun takarda mai rubutu sai sai na umar radiyallahu ya ce hasbuna kitabullahi qur'ani ya ishe sai annabi ya shiru annabi baya shiru a kan banna da umarni ne na Allah sai an yi ba zai kyale su ba sai na umar radiyallahu anhu shine aka samu wani ya tashi ya ce ya rasula waye babana sai ce masa wane ne sai ya ce yana ina sai annabi ya ce masa yana wuta wani ya sake sai ya ce masa duk wanda yake son tambayoyi faɗa zan bashi amsa ila mulki ya mace sai sai na umar da ya durkusa gaban sai ya ce amanna billahi wa rasulihi amanna billahi wa rasulihi amanna billahi wa rasulihi tuba miki tuba miki tuba miki sannan na wata ya janye wannan magana shi la tasalu an ashiya in tub da lakum tasu'u qur'ani ya sauka ya ja hankali to ya san wannan in aka zo ana ta abubuwa suka yi tufki annabi sai ce ku bani takarda in yi rubuta wani abu wanda zai nawayi al'umma ila mun kiyamata an shiga har abada ba za a fita ba tunda wancan da ya tambaye shi waye babana ya faɗa a ina yake ce yana wuta kaga yana wuta kuwa yace kowa yake sai tambaye ni zan bashi amsa to kaga an an tabo wani abu ne wanda shi ma ijuya ya fara mai da martani to in ya mai da martani a wannan ya rubuta bai ce kaza da kaza za a yi za mu ɗauru ya sa wani ce wa alamu annafi kuma rasulallahi lawi di ukun fi kasirin min al'amri la'anitu sai yana gana wannan sai ce hasbuna kitabullahi littafin Allah ya ishe mu da ka zo mana da shi a kyale mu akan sai annabi ya bari ya ceci al'umman nan ila yawmul qiyamah da bai wannan ba aka rubuta wani sharadi to da ya cuta mun cutu kenan amma wanda bai gane ba sai ce sai na umar bai kyauta ba ya yi kaza kaza shi kuma ya ci albarkarsa kuma yake ci a yau da mai shiga cin takura ba banu isra'ila aka ce da su irrahu baqara ku yanka saniya sai suka ce ai su saniya kaza kaza da aka dinga ba su sharaɗai mai aka yi sai da suka takura to yi zaka ce kakku zama kabunu banu isra'ila yi sai ibuna al'umma to wannan shine abin da zan iya ce akan wannan bayan allah na allah ya saka wanda alheri bai kamata mu ga beken su ba su suka taimaki annabawa sun suka share masa hawaye suka taimake shi addinin nan ya zo har yau saboda haka ba mu da wani suka a kansu illa muna godiya gare su muna roƙon Allah ya saka musu da alheri akan irin gudunmawar da suke wa musulunci da irin sharewa annabi alisun hawaye da suke kuma Allah ya kora mu akan tafarkin su assalamu alaikum wata kila da abin da ake bukatar ya dan fita wata gida to asar na annabi alisun ko eh haka ne da abin da annabi alisun bari albarka ce shi albarka ko kwaidon ilahi shi ne ake kira albarka wani abu ne da Allah zai ta'anta ko shi kwararo shi ba san iyakarsa ba to na wasu ya ba sabai sun yi amfani da wannan gashinsa aka yi dinga ɗauka da sama da aka zo haji haka aske masa bangaren dama da sama da ya sai kira abu alhatar ansari da jira ya ce haske na hagu duk adadin gashin na baka wannan kowa ka kira shi ka dinga ba shi daya duk sabon nan kowa ka dinga ba shi daya khalid ibn zai ya sa gashin a hularsa da aka je wajen yaƙi ta fa'i ya tsananta sai da aka ɗauko ta sabbi suka ce ka matsa an faɗi da yawa sai ce ba ku san me a hular ba gashin manzara sun mutu ko mutum nawa ne za su mutu wannan gashin ba zan bar shi hannun kafirai ba to suna tabarruki da shi na na ummu salama da za ka tana da wata murta ta ce ta annabi ce alaihi salam bayan annabi sai bar duniya duk abin da ita so na rashin lafiya ko na kuda in aka zo gurin ta kawai sai ta dora ruwa a cikin ta je duk wanda aka baya warke kenan saboda kwalabar irin wannan karamar wakiya ake cewa ta ku to to irin ta ce saboda ta annabi ce asama akwai albarka akwai albarka ga annabi alaihi salam sosai akwai ran da ya zo wani balarabe ya zo sai annabi alaihi salam sai abshir albashirinka sai balarabe ce ba ni ba ni akuya kurin in dinga tatsa ka ba ni a taguwa in dinga za ka gani sai an wasa ce abashir na ce maka zai ce akuya na ce so kur in dinga tatsa nuna na sa in dinga hawa taguwa na za ka gani ha ake so uku sai an zai ce raddal bushira bai karba abin da na ce ba sai abu huraira da bilal da wani sai an ce zo sai ka ruwa a koko sai ya wanke fuskarsa wanke sai ce sha ya ba su na na ummu salama da tana ta cikin danga ta take abdullahi ummi kuma na roƙe ku ku rage wa babu na roƙe ku rage babu sannan annabi sun yi alola sabai suna zaune bilal ake ba ruwa na ragowar alola ya dinga bi sabai suna miƙo hannu ana zuba musu wanda ruwan ya kare ba a samu ba wanda shi ya hannunsa danshin sauran za su dinga zuwa suna taɓa nasa hannun san su samu wanda kuma har ya bushe in ya taɓa danshin wani ma sai sai ya zo ya taɓa nasa sannan ana tsananin sanyi wanda duk ya san madina ya san gari ne mai tsananin sanyi amma in aka yi sallah asuba na ba tsalishin zai fito kofar masallaci ya tsaya duk wani gida a madina sai ya karuwa a daro ana sai ya tsoma hannunsa ya cire aka yi wa gida albarka ce ba ta da iyaka ba ta da iyaka Allah yi masa alaihi salatu sun gani to suna yin wannan to maganar asaru na annabar sai wani ba shi ba to ba za a ce ai masa kan amma nasa wani abu nasa muddar yana nan har yanzu har abada wannan albarka ba za ta fita ba za ka iya tabarruki da shi in ka samu gashin annabi alaihi salatu a yanzu za ka yi tabarruki da shi rigunansa shekara kamar uku da suka wuce an ɗauki rigarsa daga turkiya alisun an kira wa'insu ƙwararru na sanin daɗaɗɗun kaya daga italy wai su duba ko akwai buƙatar a yi wa rigar gyara da suka suka saka ta a na'urar suka ce tun da suke taɓa ganin abin da ya haura shekara dubu ba shi da bakteriya ko guda ɗaya ba sai wannan rigar bakteriya ɗaya babu shekara dubu da ɗari hudu da wani abu to albarka ce shi in dai akwai abin nasu shi kenan akwai ƙasar da har a yanzu afghanistan idan annoba ta shiga ƙasar kamar kwalara ko sankarau ko kuma 'ya'yan rani ko kyanda da sun ga ta fara yawa dama akwai bargo suna da shi akwai wanda suka gada na da wasu kawai su ranar juma'a za a bada umarni a ɗauko shi in haka hau kan rufin masallacin aka rike kamar tuta in iska ta kaɗa ci fal fal fal fal to daga wannan ranar wani annoba ta mutu har yau fa gobe ai har abada annabi sai wato idan annabi sai wani abu a nan in za ka haɗa gurin ka mai da shi masai wallah ba zai taɓa albarka ba tana nan wani masai a dinga kashi ana fitsari ba abin da zai yi albarka tana nan haƙura balle kuma babu wannan a ciki kuma da abin da ya shafe nata ne baya haɗuwa da ɓanna baya yi da za ka iya samun abu yanzu ka ga an kawo gashin sagarin nan alayhi salam a lokacin da aka zo akwai inda aka zo a sauka hotel ne an gama mukin da aka yi aka ce ba guri su da suka zo suka ce to akwai matsala a gurin Allah baya taɓa barin a sauka da wannan akwai wani abu da Allah bai yi da shi ba gurin har yau ayo malam wanda ya tafiya daga wannan ƙasar har zuwa saman bakwai da jikinsa ko da mutane ma'amaliyar isra'i kuma afuwa kuma zance ya jawo zance da annaba sun za shi isra'i da wa suka tafi da su mala'ika jibrilu alaihissalam ko mala'ika jibrilu mala'ika ne haka ne annaba alaihissalam mutum ne haka ne to da yana za a yi ma'amala da mutum da mala'ika sai ɗaya ya ɗau sufar ɗaya sannan za ta yi na na maryam da za a yi mata albishi da annabi isa alaihi salam sai da jibril ya dau sifarta allah ce fata masalalaha basharan sauya sannan abun ya yiwu amma magana isra'i za a tafi sama a tafi hasidatul muntaha a bar annaba a sai da jiki irin na mutum jibril kuma ya sauko ya da mutum wani tafiyar ba za ce ba ba yadda za a tafiyar da ba jirgin sama ba roket ba a tafi kawai ana tafiya ko ba sabi ana tafiya sai da annabi sun Allah ya mai da shi sufar mala'ika duk abin da mala'ikan zai iya zai yi shi da aka yi wannan tafiya suka tafi a jere malakutu samati duk ishiga sannan da aka je inda jibrilu ya tsaya a ce mamin na ila lahu maqamun ma'lum to nan kuma sufar mala'ika ba ta iya shiga can ba yanda ka san irin abin da mace masu kwamfuta suke yanzu da an sa wani abu shi kiran kawai sai ya shiga take nan sai shiga kuma sifar malakutiya sau da kai sai ga malakutin samawaki in ba na sifa ba zai shiga ba turkin aka canja shi shiga kawai ya shiga sai ji hamud town ba sama ba kasa ba kudu ba ba arewa ba gabas ba yamma ya shiga gurin ba lokaci a ce karfe kaza ya shiga ya dinga cin alƙalamin ubangiji na rahoto kya kya kya kya to wannan ne jikinsa zai ce rasa albarka kaba zai ba ba yanda za a wannan ya riga ya gama kore abu sai ka kan annabi sai lissafi ya kare in dai daraja kake Allah ya masa baiwa to shine yi wannan abu sannan kuma ya dawo suka da jibril alaihi salam aka dawo shi da kansa shi Allah ya maka baiwa sai da jibril ya roki Allah ya ce Allah na roke ka in an gama wahayi kar ka raba ni da ba wannan naka sai da ya roki wannan kar ka raba ni da shi ka hada ni da shi har abada ubangiji ya amsa masa kuma subhanahu wataala ai baiwa ce ba Allah ya mana kyauta da ita tsakaninmu da Allah mun ji kunya ya abin da zamu ga Allah kenan mun ji kunya kai mana abin da mu sani kai mana ba sai dai Allah ka yafe mana jahilcin mu da kusuru Allah ta fa mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
Allah ya saka da mutum biyu ne waya ɗaya to suna ya sauri
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam tambaya ta ita ce, wannan bawan Allah yana da ƙungumin kafirci a tare da shi, amma lokacin da aka turo shi a wajen sulhun nan, sai dina Abubakar radiyallahu anhu ya gaya masa magana mai zafi, amma kuma gashi bai mai da martani ba. Akar makallahu ashe rike abin da aka mutum na alheri ba karamin abu bane shine yake tambaya akan wannan. assalamu alaikum
assalamu alaikum a gode alheri ita ce ɗabi'ar mutumin kirki butirci akan abin da aka mutu na alheri ba shi da kyau in mutum yana nan a sufarsa ta mutum sak to haka yake amma da duk kaga an masa alheri baya gani to ya fitar da siffar mutane ko ina yake ko in mutum ne shi ko kafiri ne in dai yana da siffar mutuntaka to ya san alheri shi sa yana cikin kafircin ya ce ya yarda an masa abu sai na bakar ya taɓa masa alheri wannan da ya masa saboda shi ba zai dama ba ya bugu ruwa tasha kaga siffa ce ta mutum kaga zaidul khairi wanda annabi alaihi mai da shi zaidul khairi lokacin yana kafirci wani saurayi ya zo ya kula da mahaifinsa ya tanso nono ya ba mahaifin ya faruwa ya ba shi wuni guda da daddare kwashe dabbobin mahaifin gaba ɗaya tafi da su mahaifin ka tsoho ne zai da izo wajen mahaifinsa dare gaba na kuma ya aka yi ce wani saurayi ne ya zuwa ni nono ya sha ruwa ya kula da ni da dare ya gama da karfi ya kwashe sai ya tafi nan da nan ya su kwana ibi can asuba sai riske shi ya daka masa tsawa yana daka masa tsawa da ya karzo zai da khaili kawai sai ya tsaya ɗauko kibiya ya saka ta a jikin kwari a jikin baka ya ɗana karka matso ya ce kai nake jin tausayi sai in kashe ka kai haƙuwa ka ajiye ya ja sai ce masa kai daga abin igiyar raƙon da kake so akwai wani kulli kulli a cikin ce faɗi kullin da kake so daga inda nake na nuna maka yana ɗagawa ya ce wannan nake so dai har goki biya sai ga kamar da hannu ya sata nuna wani wurin yana kashe ɓarawan sai zubar da na sai daga hannu yana zuwa ya kwanci tsirki ya ɗaure shi ɗoro shi a raƙon ya dawo suna tafiya a hanya ce masa me kake tsammani zan maka sai ce kisa sai ce a'a tsoho ya ce da ni ka ba shi nono ya sha muddar muka je ya tabbatar mun kai ne wannan kwacen da ka masa wallahi ba zai taba wancan ba wancan ce zan duba ba wannan ba yana cikin kafirci a mazauninsa na mutum shikenan ana zuwa da tijin sai shi wannan yaron shi ne sai shi ka tsira wallahi ba abin da zama ka sai ma in tambaye ka kai ko kana da halin kirki kana girman manya me yasa kai haka sai ce yau talauci fari ya fada mana sai ce na baka rakumi da yi kuma ba zan baka ka tafi garin ku ba domin a hanya in za su kwace maka sai na haɗa ka da zaratan samari wanda za su kai ka har garin ku haka yi mashi shi sa ran da ya musulunta annabi alaihissalam ya ce ba a taɓa gaya min alherin mutum ban yi zo gabana sai na ga ya faɗi bai kai haka ba amma sai zai da alkhairi shi da ya zo gabana sai na ga ya haura yadda aka gaya mun shi wannan ake kula a lokacin da annabi alaihi yana cikin shi ibu abi talib a maka da aka tsare shi shekara uku nan ya a cikin watan maka akwai wani mutum ɗaya da yake kora abin shara kuma sai ya kora ciki sai su ganye su ɗauka abu jahal ya ce ba zai yadda ba wannan abin sai an hana abu sufyan ya ce kai abu jahal